الحمد لله الحمد لله الذي أكرم عباده بفريضة الصيام وسنة القيام وخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد فضل وإكرام وخص عباده في ليلة القدر بمزيد الجود والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صام وصلى وقام وعلى آله وصحبه البررة الأعلام وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل أنتم اليوم أيها المسلمون تستقبلون العشر الأواخر منه قد مضت الأيام وانقضت بما أودعنا فيها إلا أن الفرصة لم تفت بعد فأيام الشهر ولياليه باقيه والباقية خير من الخالية ومن منكم أحسن فيها فعليه التمام ومن فرط فليختمها بالحسنى فالعمل بالختام عباد الله قد جعل الله العشر الأواخر من رمضان أفضل لياليه وأيامه وأكملها وخصها وميزها عن بقية ما سبق بأنواع الطاعات فمنها اجتهاده صلى الله عليه وسلم فوق ما كان يجتهد في غيرها روت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها رواه مسلم ومن ذلك أنه كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء والجد في العبادات والطاعات ومن فضائل هذه الأشر أن فيها ليلة القدر أن فيها ليلة القدر وأن, وأن الله خصها بأمور منها نزول القرآن فيها ووصفها الله تعالى بأنها خير من ألف شهر وأنها تنزل فيها الملائكة والروح والملائكة ينزلون في هذه الليلة لكثرة بركتها ورحمتها ووصفها بالسلام أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ووصفها تعالى بأنها مباركة في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وأن فيها يفرق كل أمر حكيم أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وهذا ترغيب للمسلم وحث عليه على قيامها وإحيائها ابتغاء وجه الله واقتداء به بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه وهو قد وهو القدوة للأمة وسميت ليلة القدر وسميت تلك الليلة بليلة القدر لأنها ذات قيمة ورفعة ومكانة فهي ليلة الشرف والعظمة وللعبادة فيها قدر زائد وشرف فعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه وفي رواية لعائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر رواه البخاري ومن وافق ليلة القدر فليكفر من قوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وابن ماجه والعفو من أسماء الله تعالى وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم والله يحب العفو من نفسه ومن عباد ومن عباده بعضهم من بعض عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فالاعتكاف حبس العبد نفسه في المسجد على طاعة الله وذكر وقطع, كل وقطع عن كل شاغل يشغل عنه وعكوف بقلبه وقالبه على ربه وما يقرب منه فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه وحقيقة الاعتكاف قطع الألائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه والسنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه والاعتكاف ولا ولا اعتكاف إلا بصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود موقوف على ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya girmama bayansa ta hanyar farlanta musu azumin watan ramadan ya kuma sunanta masa yin ƙiyamun laila a cikinsa godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya keɓe goman ƙarshe na watan ramadan da fifiko na falala da fifiko na daraja godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya keɓe al'umman musulmi da daren lailatul ƙadari ya kuma fifita daren lailatul ƙadari da waɗansu dangoga na ni'imomi da kyaututtuka ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka fi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama ya jama'a musulmi yau muna goma sha takwas ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yau tana da shekara 442 a kidayen miladiya yau 30 ga watan hudu shekara ta 2021 wannan kwatsuba za ta tsokaci ne akan kwanaki goma ƙarshen watan ramadan kwanaki mafi alkhairi cikin kwanakin watan ramadan kwanaki mafi falala mafi daraja wanda aka tattali gara basa da romo a cikinsu sama da abin da ya gabata cikin kwanakin watan ramadan babu shakka ya jama'a musulmi watan ramadan ya fara tattara kayansa domin yau muna kwana goma sha takwas a cikinsa abin da ya rage a cikinsa bai kai wanda ya shuɗe ba ga munan a yau muna fuskantar goman ƙarshe na watan ramadan kwanaki dai sun riga sun tafi kuma sun riga sun shuɗe sun kuma nan naɗa aikace-aikacen da muka gabatar a ciki na alkhairi ko na kishiyansa sai dai wanda bai gabatar da alkhairin nan ba ko kuma ya riga ya gabatar da sharri a cikin waɗannan kwanaki to yana da sauran dama domin akwai sauran 'yan tsararun kwanaki mun sani cewa wannan wata wata ɗaya ne alhalin da dama daga cikin kwanakinsa sun wuce to sai dai waɗanda suka ragun sun fi alkhairi fiye da waɗanda suka shuɗe da haka wanda ya kyautata a ciki to ya dage ya mai da hankali ya nemi taimakon Allah ya cika watan nan da kyautatawa wanda kuma ya lakwalako ko ya sakaci ko ya gabatar da sharrora a ciki to lallai lallai akwai sauran dama da zai maye musu da alkhairi domin Allah subhanahu wata'ala yana kallon ƙarshen al'amari ne idan mutum ƙarshen watansa ta yi kyau to Allah zai haɗa masa da ƙarshen da farkon duk ya musu zubi ɗaya idan ƙarshen watan ya muni to Allah zai haɗa mutum da ƙarshen da farkon duk ya musu zubi ɗaya ya ku bayin Allah mu fa sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya goman ƙarshen watan Ramadan su ne mafi falala a cikin wato kwanakin wata ramadan kuma su ne mafi cika kuma ya keɓe su ya ɗaukaka waɗannan darajoji nasu a bisa sauran kwanaki da nau'o'in ɗa'a ga Allah da ibadu daban-daban cikin irin ibadun da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin waɗannan kwanaki na goma ƙarshen wata ramadan shine abin da aka tusgo daga gugun mummunena na Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan goman ƙarshe ya shigo na Ramadan yakan yi ibada yakan jajarce yakan yi ijtihadi kwarai da gaske sama da yadda yake ijtihadi a kwanakin 20 din farko wannan hadisi al-Imam Muslim shine ya rawaito shi ta kasance tana cewa idan goman ƙarshen watan Ramadan ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan rayar da dare gabaki ɗaya baya ma bacci a ciki a sauran kwanaki da suka gabata daga ɗaya ga wata har zuwa ashirin ga wata annabi kan cakuɗa tsakankanin bacci da ibada a cikin dare amma idan goman ƙarshen ta riga ta shigo to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan haƙura da bacci ga baki ɗaya daren yake rayarwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan cikin ababen da yake idan goman ƙarshe ya shigo ayqaba ahlahu yakan tayar da iyalansa kowa ya tashi da manya da yara kowa ya tashi nuna ma Allah alkhairi kowa ya tashi nemi falalan Allah kowa ya tashi nemi tsari daga azaban wutar jahannama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi da gaske yakan kuma ainihin shaddul mi'izar shaddul mi'izar ma'anansa shine yakan kaurace ma matayensa sannan kuma yakan zage damtse sosai wurin ibada da sauran dangogi na da'a ga Allah subhanahu wataala sannan cikin falalan waɗannan kwanaki goma ƙarshe da muke fuskanta akwai daren lailatul qadr wanda Allah ya keɓe ta da waɗansu al'amura masu mahimmanci daga cikinsu akwai saukan alƙur'ani mai girma alƙur'ani ka cokan ɗinsa an saukar da shi sauka guda biyu ne sauka na farko shi ne inda aka ɗauko shi ga baki ɗayansa daga lauhul mahafuz aka kawo shi baitul izza da ke saman duniya sauka na biyu shine a daren lailatul qadari a watan ramadan aka fara saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alqur'ani mai girma wanda ya ci gaba da gudana cikin shekaru 23 wannan ba kankanin falala bane ba kankanin daraja bane na wayannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan haka nan Allah ya sifanta daren lailatul qadari cewa dare ne wanda yake yafi watanni guda dubu daraja a wurin Allah subhanahu wataala watanni dubu ɗin nan idan ka buga su za ka ga sun baka shekara tamanin ne da uku zuwa da hudu su ne daidai da wato dare ɗaya daga cikin darare na watan ramadana shi ne dalilatul qadari abin nufi a nan shi ne duk ibadan da ka yi a cikin wannan dare to allah subhanahu wata'ala zai ninninka maka shi kamar ka sami darare na watanni dubu ne kana ibada kamar ka samu shekara tamanin ne kana ibada da haka wanda Allah ya ba shi iko ya raka'a biyu a ciki to raka'a biyun nan za a yi sau shekara tamanin ne da uku da haka kamar ya samu shekara tamanin da uku ne yana yin raka'a biyu a cikin daren lailatul qadari idan kuma ya yi raka'a goma sha ɗaya ne to haka Allah zai mishi lissafi ya sami shekara tamanin da uku yana raka'a goma sha ɗaya idan a cikin wannan dare ya yi sadakan naira dubu Allah zai ninka mishi duk dare yana sadakan naira dubu har na tsawon shekara tamanin da uku idan ya sadar da zumunci a wannan dare Allah zai rubuta mishi duk dare sai da ya sadar da zumunci na tsawon shekaru tamanin da uku idan ya nemi ilimi a wannan dare Allah zai ninka mishi wannan ladan kamar ya samu shekara 83 kullum sai ya fita neman ilimi wato duk dai abin da kai na alkhairi a cikin wannan dare Allah subhanahu wataala zai ninka ma bawa ya kai kwatankwacin kamar shekara 83 zuwa dubu kaga wannan ba kankanin falala bane sai dai a ce mutanen da suka zo kafin mu sun fi mu tsawon shekaru amma in dai curin lada ne da yawansa al'ummomin da suka gabata ba za su kai mu ba wannan falala ne daga Allah mana godiya ga Allah akan wannan Allah ka cika mana cikin falalanka sannan cikin falalan wannan wata wannan wannan dare shine mala'iku suna sassakowa a ciki har akwai mala'ika Jibril a cikin su wanda su kuma waɗannan mala'iku suna sauka ne ta sanadiyan yawan alkhairai da albarkatu da rahama da Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin wannan dare sannan an sifanta wannan dare da cewa salamun hiya aminci na cikinta ma'anan aminci sharrora sun nisa da wannan dare shedanu da miyagun aikace-aikacensu da rudin da suke ma bil'adama sun yi nisa a cikin wannan dare matukar dai mutum ba shi karan kansa ne wakilin shedan din ba ba zuciyarsa ce ta riga ta lalace ba domin zuciya ma ammaratun bisu'i domin mutane ma akwai wanda yake asimin qalbuhu in dai ba zuciyar mutum ne ta riga ta lalace ba in ko ba ƙarinin da Allah subhanahu wataala ya jibinta shi da ɗan adam wanda yake jan shi zuwa gabata ba to shaidanu ba su da yadda za su yi a wannan dare su shigo su cutar da ɗan adam su sanya shi ne miyagun aikace aikace wannan shine ma'anar inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr har wala cikin falalolin wannan dare da Allah ya sanya Allah ya sifanta wannan dare dare ne mai yawan albarka a inda ya faɗi cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr a fi lailatul mubaraka lalle mun saukar da alqur'ani mai girma a cikin dare mai albarka inna kunna mundirin da ma can mu masu gargadi ne inji Allah subhanahu wataala kuma Allah yayi bayanin cewa a cikin wannan dare ake faffayyace al'amura ake hukunta komi da komi a inda yake cewa fi hayu fara'u kullu amrin hakim duk wani al'amari a cikin wannan dare ne Allah subhanahu wataala ke hukunta shi arzikin mutane a cikin wannan dare Allah ke hukunta shi wani zai arziki wani zai samu kaza wani zai yi gida wani zai mota wani zai kaza duk a cikin daren qadari Allah subhanahu wataala yake zartar da wannan kuma haka nan ajali na mutane ma duk a cikin wannan dare ne Allah kan faffayace shi da wani da wani da wani da wani da wani za su kwanta dama daga nan zuwa baɗi da wani da wani da wani kuma za su rayu a cikin wannan dare ne Allah ke hukuntawa abin da zai faru a cikin shekara gabaki ɗaya sannan na na Aisha ta faɗi cewa ko wanda daga cikin sabai manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya tsaya ya kiyamul layli a cikin daren lailatul qadr yana mai imani da Allah yana mai kwaɗayin lada a wurin Allah to Allah subhanahu wataala ya gafarta masa dukkan zunubansa da suka riga suka gabata wannan ba ƙanƙanin kwaɗaitarwa ba ne ga musulmi da zaburarwa a kan rayar da wannan dare ana mai neman lada a wurin Allah ana mai kwaikwayon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama domin shi ne abin kwaikwayon al'umma ga baki ɗaya daren lailatul qadari an kira ta lailatul qadari ma'anan alqadar shine wato rif'atin wa qima wa makana wa sharaf wa azima wa azama wato shine dare mai kima dare mai matsayi dare maɗaukaki dare mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma ibada a cikin wannan dare yana da ƙarin daraja da girma da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala sama da sauran kwanaki ko kuma sauran darare da suka gabata to daren lafiyar ƙadari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kirdaje shi a kwanaki goma ƙarshen watan Ramadan ko kuma a cikin dararen ƙarshe na goma ƙarshen Ramadan a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kun tashi za ku lalibe shi to ku lalibe shi a kwanakin mara na goman ƙarshe ko dai daren 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko daren 29 idan yau muna goma sha takwas ga wata idan rana ta fada to daren goma sha tara ga wata kenan da aka dare yana riga zuwa kafin yini kuma duk wanda Allah ya taimake shi ya tashi a cikin waɗannan kwanaki zai ibada to ya yawaita faɗin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni in kuma za ka yi jami'i Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wannan shine aidin addu'a bakan damiyar addu'a da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mafi soyayyen mata a wurinsa gabaki ɗaya ita ce na na Aisha radiyallahu ta'ala ana da take tambayansa idan Allah ya mun gamdakatar na riski daren lalatul qadari wata addu'a ya kamata in yi a wannan dare tun da dai gashi dare ne mai kima da daraja da falala wata addu'a zan rika karantawa sai manzon Allah ce ki rika karanta Allahumma innaka afuwun ya Allah kai al'afu ne ma'anan al'afu shi ne mai rangwami wanda ke kau da kai daga kurakuran bayi yana ɗaga musu ƙafa baya kama su daga yin zunubinsu in ma suka yi zunubin suka nuna nadama suka tuba sai ya gafarta ya yafe ba ma hakanan ba sai ya maye musu da mafi alkhairi sai zunuban mutum sai su koma aikin lada shi ne ma'anan al'afu kuma Allah subhanahu wata'ala tuhibbul afwa kana son afwa wato kana son karkayin afuwa ga bayinka kana kuma son bayinka ya mu ya mu mu rika yin mu junan mu afuwa mu rika yafe mu junan mu muna hakuri da junan mu muna daga kafa ga junan mu bal wanda ma ya muna na maka in so samu ne kai ka kyautata masa to shine ma'anan tuhibbul afwa sai manzon Allah yake cewa sai mu cinye cikace da cewa fa'fu anni dan haka ya Allah kai mun afwa ka daga mun kafa ka yata kwarakwarai ka yata zunubai na ka maye min da alkhairi akan zunuban da na riga na aiwata da aka ya jama'a idan mutum yana son ya riski da lailatul qadari babu makawa to ya kwatanci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na itikafi shine yazo ya tare a masallaci yana mai da'a ga Allah yana mai yawaita ambatan Allah subhanahu wataala ya yanke duk wani shagulgula na duniya ya koma ya tare a masallaci zuciyarsa ta koma ga Allah gangan jikinsa ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ba shi da wani aiki sai dai abin da ya san cewa Allah subhanahu wata'ala yana so ya yarda da shi ko dai sallah ne ko karatun alqur'ani ne ko sauran ambatan Allah ne ko umarni da abu mai kyau ko hani akan mummunan aiki ko kuma wani abin da ke da alaka da bautan Allah subhanahu wata'ala kai hakikanin da itikafi kamar yadda malamai suka yi bayani shine qat'ul ala'iq ka yanke dukkan wata alaƙa anil khala'iq daga bayi ga baki ɗaya da alaƙoƙin da ke tsakankaninka da 'ya'yanka da iyalanka da ofis ɗinku da kasuwanka da motarka da duk wani abin da kake da shi ka mallaka a duniya yanzu ka yanke wannan alaƙa ka sadar da alaƙanka zuwa ga hidima ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar bauta masa da yawata ambatan Allah subhanahu wata'ala a cikin masallaci na na aisha tana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana itikafin goman ƙarshen ramadan tun lokacin da Allah ya farlanta mishi har ya zuwa lokacin da ya bar duniya ya yi wafati manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa daga kafa ya bar itikafi a cikin masallaci ba to tun da matan shi suka yi la'akari da haka ko lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wafati sai matan shi suka ɗora su masu nan itikafi bayansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhunna sannan sunnan mai itikaf shine in dai ka riga ka shiga itikafi babu zuwa gaida mara lafiya babu halittar sallan janaza sai dai in an kawo janaza masallaci babu laifi zaka bi wannan sallar ta janaza haka nan kuma mutum ba zai shafi wata mata ba ba kuma zai ainihin kusance ta ba ba kuma zai fita daga masallaci ba sai dai abin da yake babu makawa ga bukatuwan dan adam irin bayi irin abinci irin ruwan sha ko wanka ko wani abu mai kama da haka sannan kuma na aisha take cewa ba a yin itikafi har sai an gwama shi da azumi hakanan kuma ba a yin itikafi sai a masallacin juma'a wannan shine magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai kamar yadda al-imam abu dawuda ya ruwaito da haka waɗannan su ne kalmomi na zabararwa da ƙara sa himma gare mu gabaki ɗaya da domin mu ribaci ƙarshen wannan wata domin duk inda Allah ya kai mu rana ita yau kuma za ka ji ƙila ana batu ne akan cewa yanzu ana batun 25 ga wata zuwa sati mai zuwa rana irin ta yau za ka ji ana batun 25 ga wata ne da aka juma'a ɗaya kenan za ta rage mana a watan ramadan daga nan kuma sai bayan sallah in Allah subhanahu wataala ya kai mu to sai mu sa himma kowa nuna ma Allah alkhairi ya kuma nemi taimakon Allah subhanahu wataala Allah shi mana muwafaka yan fadakarwa guda biyu ko guda uku abu na farko dai muna ƙara jan hankalin al'ummar musulmi akan mu ci gaba da addu'o'i kar mu sanya kar mu sakaci akan addu'o'in da muke yi musamman a halin da muke ciki a ƙasar nan abin da ke da alaka da tsaro domin alama na nuni akan cewa Allah subhanahu wataala yana sauraron mu kuma Allah subhanahu wata'ala yana shirye da biya mana bukatuwanmu to sai dai karmi ma Allah garaji karmi ma Allah subhanahu wata'ala gaggawa mu ci gaba da addu'o'in nan insha Allah ta'ala halin da muke ciki na matsalar tsaro a ƙasar nan al'amarin ya kusa zuwa ƙarshe da izinin Allah mu yi ma Allah wannan kyakkyawan zaton kuma mu ƙara da addu'o'i karmi sakaci gashi muna cikin wata Ramadana mu kuma ƙara da istighfari saboda muna da kuma tabbacin cewa laifuffukanmu sun taimaka ma Allah ya mana irin wannan jarabawa to mu ƙara da addu'a kaga a 'yan kwanakin nan muka samu labarin abin da ya faru a low cost a nan cikin zaria to wannan abu da ya faru a low cost yana ƙara ba mu aminci ne da Allah yana ƙara nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana sauraron mu domin idan kun yi la'akari da irin yadda ake gabatar da irin wannan ta'addancin na garkuwa da mutane a zo anguwanku a zo da bindigogi a yi harbe-harbe a tarwatsa mutanen anguwa duk su tarwatsi a iza ƙeyan wanda za a iza ƙeyansu daga nan kuma a dawo ana tarara gefe ana neman a bada kuɗi ana roƙo ana lallashi da ban magana amma wannan abin da ya faru a lokacin ya sha bamban da irin abin da muka sani yana faruwa a tarihin garkuwa da mutane domin alhamdulillah yan uwa mutanen lokacin Allah ya albarka gare su Allah ya ƙara tabbatar da digadigansu muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da mutanen lokos ɗin da su ‘yan banga da suka fito suka ba da kawunansu suka ba da rayukansu suka fito suka ƙalubalanci waɗannan ‘yan ta'adda waɗannan azzalimai waɗanda suka keta alfarman Allah da manzansa suka keta alfarman watan ramadana suka zo su razanar da musulmi masu azumi su razanar da musulmi masu sallah aka samu ɗansu jarata jajabtattun mutane sun fito sun kalubalance su to wannan alama ce da ke nuni akan cewa akwai cin nasara a al'amarin nan saboda ba a kalubalantar su kuma mutanen da kalubalance su sun kalubalance su ne da imani sun kalubalance su ne da kishin al'umma da kishin kawunansu duk wanda aka kashe shi yana kare mutuncin kansa ya yi shahada kamar da manzan Allah ya faɗi duk wanda aka kashe shi yana kare dukiyarsa manzon Allah ce yayi shahada duk wanda aka kashe shi yana kare iyalansa manzon Allah ce yayi shahada to irin wannan zuciya ce ɗibo waɗannan mutane matasa da dattawa da sauran mutanen gari ba su da bindigogi a hannu amma da ƙarfin zuciya da imani da Allah suka fuskanci waɗannan azzalimai har aka kama wasu daga cikinsu wanda a tarihin garkuwa da mutane ba a kama su sai dai su yi rashin mutuncinsu su yi zalincinsu su tafi a koma ana lallashinsu ana ban magana a kansu da haka wannan abin da mutanen lokacin suka yi ya waje ba akan dukkan al'umma musulmi su koyi da su duk inda 'yan ta'adda suka zo anguwanku to ka fito kai haɗin gwiwa da abokanka ku ɗibi abin da kuke da shi na makami ku fito ku yi kabbar bari ku fuskanci abokan gaba na rantse da Allah wanda ya mutu a ciki yayi shahada amma a zauna cikin kaskanci da walakanci wannan ba imani bane wannan ba imani bane jama'a musulmi dole mu fito mu ci gaba da kalubalantan waɗannan kuma hakan zai ƙara musu raunin zuciya in dai in an taɓa jikinka zaka ji zafi su ma in an taɓa jikinsu za su ji zafi su ma za su ji zafi da aka abin da mutanen lokacin suka yi sun cancanci yabo kuma sun cancanci a yi musu addu'a kuma sun cancanci a kwaikwaye su a kuma yi musu addu'a ta alkhairi mu kuma daga nan mu ɗau izina duk anguwan da matsalar nan ta faru to ga waya ka kira a waya ko da ba a kusa da ku bane ku yi haɗin gwiwa ku ɗauko irin makaman da kuke da shi wanda ma ke da bindigan ya fito da shi don a cikin ma'aya akwai masu bindigogin ai akwai masu bindigogi masu lasisi su fito a yi haɗin gwiwa da matasa da kowa da kowa a nemi taimakon Allah Allah ba zai kunyata mu ba sannan waɗannan abubuwan da suka faru ya nuni akan cewa Allah yana sauraron mu domin gashi an fara tona ma yan ta'addan nan asiri kuma muna ganin waɗannan abubuwa da ke faruwa insha Allah ta'ala shure-shuren mutuwan kidnappers ne da kawo ƙarshen matsalinsu da izinin Allah faɗakarwa na biyu shine muna sanare da cewa wato wato akwai gangami da muka gabatar a wannan masallaci wanda yake kuma mun tara abin da muka tara cikin taimakon Allah mun kuma fara aiwatar da shi wanda ya kalli wa'ancan kwalbiti zai ga aiki ya riga yayi nisa to muna nan dai kamar yadda muka alƙawarta insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karban sadakoki daga nan har ƙarshen Ramadan wanda Allah ya sa bai bada ba a baya to ya nemi taimakon Allah ya zo ya kawo nashi wanda kuma ya bada ya samu wani fatahi to babu ne ya ƙara kawowa ko kuma dai mafi karanci kai mana addu'a ta alkhairi ko kuma kai ishara zuwa ga wanda idan an tuntube shi insha Allah ta'ala zai bada gudunmuwa da tallafi muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah abin da ya karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka datar da mu da alkhairai da albarkatun watan Ramadan Allah ka tsare mu daga dukkan sharori na sarri da na boye ya Allah ka rage mu akan sunna ka karɓo rayuwar mu akan sunna a ranar tashin alkiyama ما كتاد مؤتوتا شغبا أهل السنة اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين